أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين نعم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara hadurin mu a markaz ahlu sunna wal jamaa wanda ke ungwar karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata 25 ga wata na Ramadan hijira shekara 1400 da arba'in da uku wanda ya dace ishirin da shida ga watan hudu dubu biyu da ishirin da biyu allah mana jagoranci allah ramma wani hassan allah sa ya bulaguro kuma allah kawo bandamu kenan zai kama mushi masha allah shi ma zama an kamu a yau allah kashi lafiya kuma allah ba shi sa ne ta insha allah a tambaya ta farko iya tambaya hukuncin addu'a bayan liman inda ake tarawih ana alkunutu za ka bi liman ne kana aminu ko gama za ka yi addu'a ka to ai ƙarƙashin faɗar annabi sallallahu alaihi wasallam innama ju'ila al-imam li yutamma bi dama aka ce liman yadda ayi koyi abin da ya yi ne yoshi liman ya tashi kana saka daban kenan shurare za ka yi kai dan amin ne tunda kana bayan liman an zo su tura ka addu'a ka sai menene suna game da jin me suna game da yin alkunutu kullum na'am dan uwa irin wannan mas'aloli kullum mutum kai ba kan shi wahala abinda misali abin da sanin ne annabi sallallahu alaihi wasallam bi wannan tarawih kullum ko bala a ce annabi ga dai ya yi kwana ɗaya biyu uku ɗin kwanaki ne dai kenan biyu wasu kwanaki balle a ce manzo na sada salama ga yadda yake yin ta a jere yadda kenan kai baka yi ba a jere ɗan kwanaki ne ya bari matuƙa kuma ya karantar masa hadisin hasan bin ali kun ce annabi ya karantar da ni alkunutu zan rika yi a cikin sallar ta wuce kun haka yake bai ce ba kwana ɗaya kwana biyu duk da suna ga cewa a kwanakin da ba a yi gaba ɗaya kida shi a ƙarshe da ba dole bane anwa ba dole bane kuma ba a cewa yin kunutu zai yi kwaje ta kullum dan da abu ya shar'anta ta yi zikuru a cikin mutum ina da masharu ko ba yi annabi haddace ba kwana ɗaya biyu zan uku zai yi idan kuka ga mutum ba kan shi wahala wajen haddace abin da ba haddace ba sai wannan iya tambaya an aka ba mace sadaki tana iya wa wani maza magana cin akwai bambancin sadaki da siga yanwa idan maganar sadaki annabi sallallahu alaihi wasallam cikin abin da ya hana wa musulmi tsakanin musulmi wala yaqtu ahadukum ala khifta akhihi kada yanku ya gudu ba a kashe da tahi dan gudu ba dan gunshi ma'ana annabi ya hana wani ya magana alimi ga shiga to wannan ana ga a lokacin da ba a karkata ba ana cikin magana ana iya takara biyu amma idan an karkata kowa ya sai wani za a ba wanci to yanzu kun babu hanya mai tabbatarwa an yi alƙawarin wani za a ba kamar sadaki daga an ce duka sadaki kada ba almi bane ba amma daga an ce an kai sadaki to an san wani za a ba wanci kina shar'ance bai halitta ka shiga arman matar da aka masa daki don sadaki alƙawari ne ya gabatar da sadaki kayan armin su amma ya tsarki kenan a wannan gaskiya haramu ne wani shiga arman matar da aka masa sadaki matuƙa wancan ba janyi ba magana bambancin siga da sadaki ai sadaki sun shi kenan sadaki kuɗi da ake zama cikin armi haƙƙin mace da ake ba ta armi ta shi sadaki ita kuma siga ta an ba arma mishi ya amsa an ba shi ya amsa wannan shi da siga tambaya ta neman arme da badawa shi ake masu sunan siga ta suna da bambanci sadaki gurin gabatar da sadaki kada bai zamantowa arme alƙawari ne na arme za'a amma ba arme bane gaba daya amma ita siga wannan an ba shi na amsa an ba shi armar wance an ma wance ya amsa shi ne siga aka yi ta kenan shi ne arme kuma wanda babu wasa a cikin shi wannan shi ne kuran sai ta ƙarshe yake cewa ya ji su mummunai sun yi aiki da allah ke so allah ba su lada ya sa su aljanna ko sai ka ta su kuma kafaron shi kenan kuma sa su ta kudu shi kenan tabbace abin da ta kwallo shi ne shi ɗan uwa cewa Allah subhanahu wata'ala ya faɗi la ya sha'al amma fa'alu wa musa'adun Allah ya fa'alu ma sha Allah iya abin da ya so ya tsara wa ɗiyan adam ikhtiyar a baka zaɓi an ce ka a yi zina ka a sha giya ba a rike bakin kowa ba bakin ga abu dai hannun ga a sake kana iya kana iya bari zina kana iya zuwa kana iya zama ta armi an baka zaɓi kai sallah ko baka sallah wannan haka Allah ya tsara kayan shi ba dan adam zaɓi ikhtiyar to wannan shine kuma bai hana can Allah ya kaddara akwai wanda aka kaddara musu ɗan wutar musu kuma aljanna kenan wanda yake Allah sa shi layin ɗan aljanna shi kenan ya taba wanda kuma bai raba imani amma yake hudu an bai kiyawa ce shi kiya haka Allah ya kaddara cikin kaddara ba zai amsa kiran Allah ba shi dai a takaice Allah ya riya kare za a zo sako wanda ya amsa kira kiran Allah gidan aljanna wanda bai amsa ba dan wuta ne kun haka Allah tsara kan shi kun ba ce Allah me yasa Allah kai kaza ba amma Allah haka haka yaso ya kan shi ci gaba da
يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أن وانا آية تابيو بايا فقر الله سبحانه وتعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو maganar duk wata soyayya wanda ibn kasir ke cewa duk wata soyayya wanda ba ta Allah ba ba ta hannun Allah ba gobe kiyama ta zama to adawa kuma ita juyi amma masu imani masu soyayya dan Allah addini ya gama sau soyayya ta Allah sai masoya daga duniya na lahira Allah ya ce za a yi kira Allah zai kira ya ibadi ya bayina la khawfun alaikum al-yawma wa la antum tahzanun Allah zai kira bayan shi masu imani da cewa ya bayyana a yau babu tsoro ba tsoron komi a ba su nutsuwa kakku ji tsoron komi kuma wala an tumta hazanun kakku bakin ciki da abin da ku bari ku bari kakku gidan babu tsoro ba bakin ciki a yau wannan garanti ne Allah zai ba masu imani a hilin kiyama kakku ji tsoron komi kakku bakin ciki ko daya to wayannan suwa ne Allah ke ma wannan garanti ba su wannan الذين آمنوا بك بآياتنا وكانوا مسلمين الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين sun suka yi imani da ayoyinmu kuma bayan imani cewa suna masu mai kauya sun yadda da Allah kuma suna tankwasuwa wajen bin dokokin Allah mutum ya ce ya yarda ya imani sallah gaskiya ce azumin gaskiya ne ya yarda nawa suke imanin gaskiya ce azumin gaskiya ne amma ba sai akwai ba to wannan sun imani sun yarda kuma sun mai kauya da yadda Allah ke so haka suke yi suna ce ba wannan ake ma wannan kira na ba ta almushrikin babu tsoro babu kin ciki sun yi imani kuma sun mai kauya musulmin na kika ba na suna ba shi na islam al-islam shi mai kauya kenan sai yanda aka yi da kai ke sun yi imani da ayoyinmu kuma suna masu mai kauya zuwa ga Allah me ake ce musu ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون za ce udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun ku shiga gidan aljanna da ku da matan ku maza da mata duk masu imani za ba su damar shiga gidan aljanna da tuhbarun nan kuna cikin annashuwa nishadi shine matuwarun nishadi jin daɗi da ana ganowa a fuskar shi kana cikin nishadi cikin jin da cikin fara'a take tako cikin fara'a sai ku shiga cikin aljanna da ku da matanku kuna cikin nishadi kuna cikin fara'a suna cikin aljanna Allah ce tsafu alaihi يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون
in wani don kasan littafin akwai shagali gurin akwai shagali an ce a shiga maza da mata ku shiga mazan ku da matan ku shiga sai Allah ke dan suranta maka abin da zai wakana a wannan shagali yace yutafu alaihim bi sahafin min zahabin wa akwab idan an zo gidan nishadi cikin liyafa ana yawo wuri wuri da tururuwa asiyat na zinariya da kwab na zinariya su ne ake yawo wuri-wuri da kayan sha a sama haka ake yawo cikin aljanna kuma zafa ta alaihim su ake yawa ke na kuna kamar ta sulfita ana raba kuna raba ake kuna ana cikin shagali ana shaɗi ana raba musu kayan a cikin tururuwa ko mutu asiyat na zinariya da kwafuna na zinariya ya ce wa fiha ma tashtahi al-anfusu taladul a'yun a wannan gida na aljanna Allah ce duk abin da rai ke so na jin daɗi Allah ya tanadi duk abin da mutum zai kalla ya kalla ya ji daɗi abu ya sha'awa ya burge ka akwai aljanna mutum ya san kalla mai kyau ya san ɗawisu ya san wata garka ya san barewa mai zane ba ka san na gala ai ka zo ai kallon ka kalli wannan wannan ka kalli wannan zanen ka kalli wannan tsawon kalli wannan filawar iri iri ga ya sha'awa ya burge ka to duk wani abu mun ya iya aljanna duk abin jin daɗi Allah ya tanadi duk abin za ka ka ji daɗi ka more Allah ya tanadi ya ce wa fiya ma ta shi ta hil anfus wata lafin ayin a cikin gidan aljanna akwai duk abin da rai ke sha'awa da duk abin da rai zai kalla ya ji daɗi kuna cikin wannan shagali Allah ce wa an fiha khalidu kuna cikin wannan nishaɗi ba zuwa gaba an ƙare kuɗi sun ƙare a dawo sun yawon shakatawa har abada ne eh ana kaza ana ana ana ana mata suna darul khuld ko ana suna darul khuld darul khuld jannatul na'im darul muqim gida ne ba zuwa a dawo an an je kenan an je wuta ake zuwa inda mai sama Allah ne dawo amma wuta aljanna an shiga an shiga kenan kenan wani jin daɗi ne wani shagali ne wanda kullum cikin shi ake ba a yankewa har abada ne ya Allah ce وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون kaji wani bayan aka dan taba wani aka dan bamu labari kadan daga cikin aljanna Allah ce wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun wannan aljanna da aka siffanta mana ita da wannan siffofi da aka ambata a baya uristumuha an gada muku ita an ba ku ita an san gado abu ne ba ba gumunka kamora babu munka ka mora shi kuma ka mallaka naka ne kai alfajir kanka kenan wani aljanna an gada wani an ba ku ita an mallaka muku ita ita bi ma kuntum ta'malu sakamakon abinda kuka aikata a duniya bi ma aslaftum fil ayyam al khaliya wannan shine akwai magana sananna a cikin ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga sahabbai cewa ba mai shiga a ɗayan ku ba wanda aikin shi ta sai aljanna suka ce wala anta haka ya rasul haka ya manzon Allah yace hanni sai Allah ya lulubin da ramashi to na abin da ake wannan magana cewa aikin ka a karan kanshi shi kadai bai kai ba ni'imar aljanna aikin ka bai kai biya ba ni'imar aljanna kadan ba cikin ni'ima to amma abin da ake magana shi Allah kamar Allah ka cewa rahmatullah bi ta'ala inna rahmatullah qariban min muslimin ita rahmat ta Allah lalle mai imanin mai aiki na kwarai yake samun ramar Allah kuma kenan Allah ne cikin karamar shi kai kai ba abin da yake so ya karrama ka ya baka wannan aljanna dalilin kai abin da yake so amma ba dan wai kiyasi ne kaman an biya ka ne aikin ka saka baka hakan a aikin ka kadai bai kai a baka ba an ba da ramar Allah ba dan sakamakon abin ta wuce aikin ka biya ni'imar aljanna ta aikin ga baka iya aikin da baka aljanna inda da sai za a yi irin jin daɗin da ake ya huce ka yi aikin za ka za ta to amma alƙawarin Allah masu imanin masu abin da Allah ke so su Allah yake lulluɓe da rahamun shi sai ba su gidan aljanna kenan wannan alƙawarin Allah ne masu aiki ake ba ita sakamakon aikin da suka yi kuma ana raba aljanna daidai mukamin kowa daidai aikin kowa mutane aljanna kategori kategori ne mataki mataki ne sai ce ma ana gada musu ita bima kuntum ta'malun dalilin abin suka aikata a duniya
lakum fiha fakihatun kathiratun minha ta'kulun na'am yace lakum fiha fakihatun kathira aljanna kuna da kayan marmari masu yawa masu yawa kuma ya ce min hata a kudu daga wannan kayan marmarin kuke ci ku mori ɗan wannan ƙara bayani cewa min hata a kudu ɗaya maka bayanin ci ake a more yawo ake tire-tire kayan iri-iri sai a koda ake cewa shi kuma zumi da ce ana yara ya ce awai aljanna da kai ne cin kaza ne kun cikin ke shiga da kai ne kun da ka koshi kaman kumburi ba more ba ya kaman kumburi ne na kamar ka ci ba kuna ka sha kun cikin ka shiga kamar ka buri kenan ci aiki min ha ta akulu da ci aiki ka ci ka more ka ci ko da ka ci ka more ka ci ka ci ka ci ka kuma ka sha wannan ka ci ka ci wannan kuma kun ba kumburi ba kumburi suke na cika na kumburi da kun gaba ne kun ka ka ka ai bukata ka bukata ka ta kai shi kuma kuma kai gaba haka suke ka marmari da iri iri dan wayo a jin ana kumburi bai lalace haba ana kumburi a nan duniya wanda mutum yake banki ka je ya tara kaya nan duniya mutum ya tara kaya ne ya yaga ya kushe ya gibi ya gibi ya kushe ba a can wanda kayan wani ta kushe ba ka bane ba an kai mamuri ci za ka yi an kai mamuri kama da abin da kai mamuri kama za shi da abin da kai mamuri kana da shi kana da garanti da abin da kai sha'awa kama za ka ci kana ci kuma wani sabon zo ko ma menene za ka yi bukatar iya ra'ayi mun za su bukata a kan araba kadar da mune adam zai bukata so ke tira a cikin a cikin ta shi ya shi zai zai Allah ta utubu hadaniya su ci a tire kuma suna kwance ita ba zai turo ga ta sa bajin gurin duka ba wahala eh Allah musallin komi na da da abin ka bukata Allah shi ya maka ka ci a tire kuma ka tsoko a itan sabo ka turo ba wahala ita ma kuma da kusa yake utubu hadaniya ɗaya da can kusa suke ba wahala bai kawo ba a kana kwance za ka turo ka tukur ka sha'awar a ci iccen gaci kuma ka sha'awar kuma akan tale gaci ko bi gaci Allah kai mu lafiya ci gaba
إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون to yanzu mun ji aljanna yanzu kuma ga wuta Allah kiyaye Allah kiyaye Allah ce innal mujrimina fi azabi jahannam khalidu su kuma mujrimai ba da ɗaya ka haure butul gaba ɗaya su kuma cikin jahannama za su dawwama la yufattaru anhum kuma hum fihi mublisun a wutar wannan ba a ɗan rage ba a ɗan rage ma kaɗan a jigiran azabar ba a rage ta ba a cirewa ce la kuzan alim fa mutu la kufa anu tana azabi Allah ce ko ba a ma'ana ba a mutuwa kuma azabar ba a rage ma da giran ta azabar sa'ada kullum digiran sama yake ba ce ka saba san da ya san da ya san da gire a ita kullum azabar ba azabar ta kusan azaba aka ce zai hawa hawa ne tun daga san har zuwa san da har zuwa dai abin da Allah kaddara nan duniya ma abu wanda ya san abin kare ba ne san da gida akwai san da gida ma zai rike wani abun ya yi san da gida saman da haka da gida zai zai yawa wani to a wuta kullum zai hawaye azabar sa'ada ci ba a sabawa ba ci a da gida kaza mun saba da shi kullum karuwa ki kenan ce la yufattar anu ba a dan doke azaba kadan dan dan lokaci kadan na hutu babu istawahum fihi mublisun su ɗan wuta a cikin wuta mai iblis a abalas wanda sun yanki kamar samun rama ta Allah kwata kwata sun rige sun da kada wa man zalamna amma وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين Allah ce man zalamnahum Allah ce ba mu zalimce su ba aka su taka da kun ba dalili to walakin kanu humu zalimin su ne alzaliman kansu da kansu da an zo mata da hujja a musu wazi an zo da suka iya kenan su ne alzaliman kansu eh an ga musu suka ki ga hanyar gaskiya ga hanyar shari'a Allah ya manzanni sun wuce masu kira sun yi kira ga hanyar Allah ga ta shaydan ka ta Allah da an zo a gare amma suka suka bi wacce hanya ta fata kenan su ne alzaliman kansu da kansu
ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون ونادوا يا مالك ان وتا زاسي كرا يا مالك الله كيما كرا مالك الاخيره الله كيما زاسي كرا يا مالك يا مالك ليقض علينا ربك suna kira malik ka roƙi ubangijinka ya mana hukunci ya kashe mu muta ne mutu da take a kashe su mutu da babu da take gudu ita take so a kashe su ta roƙi ubangijin da ya kashe mu an ce ibn abbas cikin mutarwa ibn kasir ibn abbas ya ce suna cewa ya malik da ya kada alaina rabu suna kiran malik ya roƙi allah kashe su ko kallon ko kallon su yi su sai bayan shekara dubu ya wayo ya ce innakum makisun Allahu kuma kun zo kenan wa an zo kenan wa ba magana ta wuce ba innakum makisun eh ba shekara dubu Allah ke yi Allah ke yi yace suna cewa na da ya malik suna cewa suna kira ya malik li yaqta alaina rabbuk ubangiji kai kashe mu qala yace musu innakum makisun ku huma su zamani shike nan wa an kare لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون
kaji wannan za a gaya musu haka za a yanke hujja gare su wannan hali da ya same ku laqad ji'nakum bil haqq mun zo muku da gaskiya an zo muku da gaskiya a duniya gaskiya ta zo walakin aktharakum lil haqq karihun amma yawa ba ba san gaskiya ne kiran shi ya kafu haka ba sa bin ba sa san gaskiya ba sa faɗin gaskiya ba lisbita kiran kin gaskiya shi ya kafu wannan hali am abaran أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون
Allah ce amma abaran mu amara ana yi magana da kore shawa a wancan zamani ana gwagwarmaya suna adawa da abin sassa neman tuffake musulunci gaba daya Allah ce amma a barin mu a maranfo sun shirya wani al'amari sun yi wata kulla-kulla to sun kulla ma Allah ce fa inna muzurimun muna nan muna kullata mu wanda ba kamar da aka cewa makaru makaran wa makana maka makaran eh hum la shurur suna kulla makirci mu Allah ce muna nan muna namu ana warware nata kenan an wata kullala masa kai dan tubuke musulunci Allah ce mu mun shirin mu أم يحسبون أننا نسمع سرهم ونجواهم أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون wannan magana da Allah yi ta cewa sun yi wata shiryayya ne tabbas Allah iya magana da halin da suke ciki na kullalla ga manzon Allah ko ga musulunci ne ma a cikin ke abin ka a gane ko bata abin ko kashe manzon Allah gaba da huta suna cikin wani shiri ne Allah ke to in kuna naku a cikin muna naku shi Allah ka ce am yahsabun anna la nasma'u sirrahum wa najwahum ko suna tsammani ne suna lissafin cewa ba ma jin abin da suke a ɓoye na ganawa tattaunawa da suke a ɓoye ta makirci ga addini suna ji mu sani ba Allah ce suna ji ba mu sani ba Allah ce bala tabbas mun sani mun sani wace wa rusuluna da jihar mai katubun bayan Allah ce na san komi a lokacin da suke wani kullakullakin lokacin da ake shawara ake tattaunawar Allah ya ma san komi kuma ce akwai manzannin ana akwai mala'iku suna nan suna rubutawa kuma da ba shi Allah sani kuma da mala'iku suna nan tare da su suna rubuta makitin da suke yi gobe kiyama zai ta hujja kansu kina kalle su a ranka ci gaba قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين
na'am qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin Allah subhanahu wataala na ba manzon shi umarni ka gaya mutane da kake inkari ko ture maganar Allah bai ji kowa ne ana bai rike da ba bai da da mata kaza wani waladin don abin da kake faɗi cewa gaya musu inda har in kana lirrahmani walad inda har Allah ya kaddara iya da da kamar suke cewa kin inda har akwai dan fa'ana awon al'abidi ni ne harkon masu mai ƙauya ga ambota ta mu wannan ɗin da Allah ce da shi don ɗaju da iri na wani na namin shi ko to ba ki ramin da akwai biya abin gadamar inda ha akwai duk da shi akwai masu kayan yin akwai masu kyama ka abubuwan masu tafsirin zahirin magana wani ka tafiya da magana yaƙin magana cewa inda har Allah mai rahama iya daɗa ban ne abin gadamar kenan da yankin wani ne ce da ni ne harkon mai yarda in bota mu nan ɗan to babu tabbata kenan Allah bai da ɗa ɗa yanki ne na wani yanki ne juz'i na wani to Allah bai da yanki bai da juz'i na wani na kenan babu ne shi yasa kenan mutum babu in akwai mai matsala ya abi to babu eh subhana rabbis samawati wal ardi
سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون نعم سبحان رب السماوات والأرض رب العرش أما يصفون الله سبحان الله يا تركك رب السماوات والأرض وبنجد السماي دكسي يا تركك يا أوكك وبنجد العرش أما يصفون من يا تركك كما تدعو سكي صفا الله دشي ندى قومتا الله يهكري هكا شيء سبحان ده هكا فذرهم يخوضوا ويلعبوا فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون da haka fadarar ya hudu ya rabu ka bar su da mutane kun ba su imani su yi ta kutsawa suna ta maganganu suna wasa sun shagar da kayan wasa ko iri-iri kullum cikin shagar cikin wasa ba sa kulawa da abin da yake gabansu suna cikin maganganu na sukan addini ko cikin shagali na wasa hatta yulaqu yawmuhum alladhi yu'adun har su game da ranar da ake musu alkawari yana har ajalin su ya zo ba su gyara ba ana ku zo ku zo sun shagala da abin da bai amfani su na duniya suna cikin shagali da kwaramniya na wasa har lokaci ci gaba وهو الذي في السماء إله وفي إله وهو الحكيم العليم
وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله shi Allah da ake kira a kaɗaita da ibada shi ne a sama shi ne ma'abu ma'ana shi ne abin bautawa a sama kuma shi ne abin bautawa a ƙasa babu wani wurin bauta daban inda ba bauta ma Allah ko ina shi ne ma'abu shi ne kalmar ila nan ba ana kace wai santa wai Allah ko ina ya sama ya ƙasa kenan a ma'ana a can shi ne ma'abu kuma a ƙasa ma shi ne ma'abud kina a ko'ina asalin mai kalmar ila alkalmar ila tana ɗaukar ma'abud ma'ana abin bauta allahu daban suna ne gaban na allahu amma al'ila abin da ake bauta ma aka yi ila batal akwai na ƙarya abin bauta na ƙarya da masu bauta ma gumaka masu bauta ma duwatsu wannan ilaha ne a wajensu shi da kai musulmi sai ka ce la ilaha illallah kai musulmi ka yarda cewa duk wani ilaha babu shi an ba Allah ba sauran aƙidu kowa irin ɗin na shi wani aljani wani dutse wani dabba wani makwari kowa ɗin na shi amma kai ka ce la ilaha illallah shi ta kenan ilahu sunan Allahu daban ilaha daban ilaha shi ne ma'abud abin bauta wanda ka ce dieu ko god ko jova ko irkwai ko ubangiji dole diye ne ilaha ne mabud kai ka yarda cewa babu wani ilaha ko Allah ne kadai ilaha shi musulmi wajen musulmi duk wani ilaha babu shi kai a wajenka ilaha kika wanda kake kira kake bautawa kake bukata a wajen shi kai Allah ne kullum kuma ka kuma shine gaskiya duk duniya kowa a ce yake gwadi ne babu wani mai haƙƙin mabud ba wani ibada na gaskiya duka gaba dai Allah ne kullum gaskiya shi kadai ne ake bauta ma ba wani abota ba shi ba tunda kama kai kai naka amma Allah shine ilahin gaskiya yace kenan Allah shine a sama shine ma'bud a ƙasa shine ma'bud kenan a ko ina shi ake bautatawa wa huwa al-hakimul alim kuma Allah shine mai hikima cikin tsarin shi kuma masani ne kan cigaba وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون نعم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض التي يجر ماما يا وككا wanda ke da mulki cikakke na samai da kasai gaba daya yace ma bainahuma da abin da ke tsakanin sama da ƙasa na halittu gaba ɗaya mulkin Allah ne halittar Allah ne bai suke ga Allah me wannan mulkin Allah wanda aka sa akan ba haka san waye Allah ka san girma Allah ta hanyar halittu shi me wannan iko ya girmama ke dole ka dinka girmama shi ka dauka kashi ka bi umarnin shi sadaka ka sadaka gare shi shi tabarak ya girmama wanda yake da mulkin samai da ƙasai wa ma bayanahuma da abin da ke tsakaninsu wa indahu ilmu sa'a kuma a wurin shi yake gaba daya sanin tashin kiyama duk sama da gaba daya sama da ƙasa ba wanda ya san wani kiyama in ba shi ba Allah shi ne masanin gaibin lokacin kiyama saboda su zama tsari wadaji za ta tun labakata saboda su zama tsari ta yi sanin ta yayi wani sama da ƙasa ba wanda ya sani illa Allah kai san kai shi kenan shi ke da ilimin tashin kiyama akwai ta ki kuma yi za a yi ba baliya kowa ba yau za a yi shekara haka su manta suke cewa shekara nawa ta ba da yi ba shekara nawa ta kiyama kiyama kullum wanda yake maganta ma a zo da kiyama ta an ji ma ci su ma tan duhu wajen haka da makai magana a kai kiyama faru Allah da ya gama ya ce ta zo eh ka kare ka musu kata tana zuwa dai Allah kwalli kun bai ga kowa ba kun bai ga kowa lokacin rana ka zace ba sai lokacin yayi amma za ta zo tabbas Allah ya dai jarabe mu kowa jiki kamar labari ne gurin kullum kiyama kiyama kiyama su ma suka ce kullum kiyama a kan kiyama a zuwa kiyama gaskiya ce mu to Allah ya mata lokaci sai ya zo ya ce wa indahu ilmu sa'ati wa ilayhi turja'un shi dai zuwa ga Allah sanin tashin kiyama yake kuma wa ilayhi turja'un kuma zuwa ga Allah za a mai da ku gaba ɗan wace za ku gane kiran manzanni duk ɗaya ne dukkan manzan sun nuhu ba a taɓa samun wani manzo ba saboda a yi imani da shi an matsa mishi wani kiyama cuce ka san da yanzu na ce maka da ta kiyama cuce na ce maka na shekara dubu ne ka san kai baka da ne ka san dai yake bukata na samu ko a wajen ko na samu mabiya da gonu gobe kayan nan dai na sun mutu mabiyan nawa to ba a nan da taɓa cewa za a yi ta shekara dubu ko dubu kowa ya ce Allah san kayan shi ba wanda ya taɓa cewa da ya fitar da ya huta tambaye idan shekara dubu goma a yi ta ba shi kenan ba amma ba wanda ya taɓa garajen cewa rana kaza ce kurin kowa ilimin kiyama Allah san kayan shi kamar ba a yi ba kuma za a yi tabbas eh mun zai bayanin mai Allah ce wala yamliku allazina wala yamliku allazina yad'una min dunihi shafa'ata illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun
wala yamliku allazina yad'una min duni min dunihi shafa'a nan ana magana ka san ai matsala ta mutane a duniya hatta sauran mushrikai sun san suna tunanin akwai kiyama har suke rike waɗansu wani gobe kiyama za su musu ceto a wajen Allah kenan akwai sanin wata ran ta kiyama tun da ka mai ceto a duniya kenan mai kenan mai yake tare shi kenan iya tunanin akwai wata ran ta kiyama har yake ga wannan an je kiyamar zai mai anwani zai kare mai kaza ya mai kaza kenan akwai tunanin kiyama a wajen su to matsala daga duniya sai suka kama wasu kace wannan shine mai cetonmu shine matsala to shi kuma Allah ce ba sa ba wanda ke wanda suke bauta wanda ba Allah ba ba su mallaka ceto a hannunsu ceto illa man shahida bil haqq hum ya'lamun ceto akwai ceto wanda yake da tauhidi shi da shaida ta gaskiya masu tauhidi masu imani wanda suka san ma'anar tauhidi Allah su ma kan ba su wanda Allah ya so ba mallaka ba suke su ma Allah yana karrama bayi tun daga annabawa tun daga mala'iku annabawa Allah ya ba kowa uzurin kai ka je ka ce ta kaza kaza kaza Allah ya ba da umarni a je ayi to Allah yakan ba wasu masu imani ba annaba ba manzanni ba ba su da ba ku je ku ceci yan uwan tun daga abukai tun daga magana uwaye abukai har kai ma masu imanin kurin yan uwa ne kowa ya je ba shi kai mun da Allah ba shi kenan ceto akwai ceto wanda ake inkari na ka yi zaɓi sanka daga nan duniya ka ce wani zai cuci wani wani shi ne babu shi kuma shi ma bai da garanti balle ya maka amma wannan allah ya so ya jikan bayi ya karama wasu bayi amma duka abin tsakanin masu tauhidi ne da wanda zai yi da wanda za'awa amma na biyar biyar cewa imani in dai ba shirka karancin imani ce kwatamcin zarra wanda yake da imani kwatamcin zarra a manzan da ce bai doma gidan wuta zai ba masu iman dama ku je ku cece ku bayan ka ta ko ɗan uwa ba kai duka ce ku koma ko su har suka ce babu ya ce ku koma duk mai imani ku tamcin zarra ku dushi ku tamcin zarra na imani inda mutum iya da imani duk yadda shi bai da wama kuma shi ne haɗarin shirka ita shirka bala'i ce ita ta shirko an kare ha abada ne ka je kenan ba magana gyara amma in dai wani sabo ne ba shirka ba ko ba a ta maka ba ko maka azabar baka da wama in kuma kai sa maka wallahi gawa maka kanin bawan Allah ne ba shiga amma dai ita shirka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kenan muna bayanin magana ce ko kenan masu imani ake ba mutu da masu imani duniyan da aka sha wahala da yake imani ba da wama a gidan wuta sai wala in sa'altahum man khalaqahum
wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah fa anna yufakun
wala in sa'altahum man khalaqahum ala inda zaka tambaye su wannan mushrikan wai malitinsu waye su bustanta ma la ya kulun nan ba za su ce maka tabbas Allah ne su sun karin Allah Allah ya su a su basu magana wajen Allah Allah ne yi amma dai wannan hanyoyi ne da ake yi samun kusanta zuwa ga Allah ta ce fa'an na fakulto ta yaya tana sun san Allah shi ne mahalicci ta yaya ke karkatar da su tsakanin wani abu da wanda ba Allah ba wakilihi ya rabbi wakilihi ya rabbi in إن فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون
waƙili hiya rabbi mata ƙaunu da suke maganar da suke cewa kenan mutum mana mara imani da ma- cewa a nan maza- a- manzan Allah lokacin da ya kira ya kira abu ya tauri nan ya ce gaya mana irin jajen da yake bishi fatsar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam inda kace ya rabbi ya ubangiji na in haula qawmun la yu'minun ya Allah wannan mutanen sun ki imani ba sa imani sai da kamar ta qala rasul ya rabbi in- in- inna qawmi tazawwatu وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا
wa ƙalar rasul Allah yau labari hali da manzo Allah ya shiga na damuwa na ganin mutane shi iya kira na gun su imani suna ta adawa sun iya abu yake damun shi wani tsakanin shi da Allah ne yake wa Allah jaji wa Allah ko Allah ke ba mu labari to wa ƙalar rasul manzo ya ce ya rabbi ya ubangiji na inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura ya Allah mutane na sun doki wannan qur'ani abun kauracewa abun gudu dogon sun imani su kama amma zaman to shine abokin adawu sun kaurace mishi kina abin iya damu shi shine Allah ta fasafa anhu ka kawo da kai kyale su fasafa anhu ka kawo da kai ana kyale su ka su dame ka wa qul salam ce zama lahiya zama sauka lahiya ce zama lahiya kowa ta kai shi qul salam kidan ba damuwa ba anan nan anan ba magana yake kenan ka ta kai magana yake ne qul salam فسوف يعلمون ذات سنسى كما كن كوش سكاليس تجب ما لا تجب بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين
بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين bayan wa'annan harfa guda biyu da Allah bude wannan sura ya rantsuwa da alqur'ani shine alkitabul mubin wannan littafi wannan bayanin shi a hili yake komai shi a bayyane yake ba wani duhu a cikin shi sai ya ce inna anzalnahu fi lailatul mubaraka nan anzalnahu akan akan gaba إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين na'am Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatin mubaraka mu muka saukar da nan Allah ya yi rantsuwa da Qur'ani ko sai ke muka magana kan matsayin wannan littafi na alqur'ani yace inna anzalnahu fi lailatin mubaraka mun saukar da wannan littafi a dare mai albarka shine tsakadar ya ce ina kunna munziri Allah ce mun kasance mu masu galgadi ne Allah yana galgadi kai zawar azaba iya kashe gabai ya ce fiya yufar kullu amrin hakim a wannan dare na lalatul qadar Allah yake bajet ake bayani dalla dalla akwai komai na kadara mutane a rubutul mahfuz amma a daren lalatul qadar Allah yake bayanin abin da zai bana a wannan shekara abinda za a yi a doko a tace wani za a bashi kaza talaka talauci ne arziki ne mutuwa ce mene da abinda Allah zai bayi a wan- a wannan dare Allah yake yin budget a yi sabon wani tsari na baɗi da san kana yin tsari za a yi wani program wani program ke bana a yi program a yi bidi aiwa ne to Allah yana duk wani program ke shekara a wannan dare a wani dare ake yin duk wani program ki bayi wanda za a ba za a ɗaukaka a karya ya kashe a washe a yi waye duk a cikin aiki eh a tafiya yi wasu kullum amurka duk wani aiki duk alamun tsararre ko abin ake tsari ne da bayanin tafasir da cikin al'amurra a wannan dare allah yake budget ɗin a yi bayanin komi da za a yi baɗi kafin bana shekara mai zuwa shekara mai zuwa a wannan daren ake lissafin komi a ƙari Allah ya sanar da mala'iku ga abin da za a yi na faɗi da sai bana sabon sabon abin da za a yi kenan a wannan dare fi ya yi farko kullu amrin hakim a wannan da ake rarrabe duka wani al'amari tsararre amara min indina kuma Allah ce wannan wani al'amari ne daga wajen mu Allah ya bada umarni a tace a tace a tsara a yi tsarin bana sabon tsari ko kuma sabo wannan duk ana yi da umarnin Allah ne sai a tace a tsara tsarin bana gurin ya ce ina kunna musulun Allah ce mu ne masu aiko da manzanni kenan aiko da manzanni a wajen Allah shi ke aiko da manzanni sai sai taɓa zuwa ga bayi duka kenan komi hannun Allah ke shi ke tsarin komi na bayi kuma shi ke aiko da manzannin su isar da saƙon zuwa ga bayi sai ma wani ma saƙon ya zo kaina daga wani manzo na Allah da ya aiko da wani littafi ya gaya mana ga tsarin Allah Allah yana budget yana duk wani tsare-tsaren shi a daren da ta kasar musa wani labar ta ina musa wani labarin ta hanyar wani manzo daga cikin manzanni inna kunna muslimin muna aiko da manzanni
رحمة من ربك إنه هو السميع العليم rahmatan min rabbika wannan tsarin da Allah ke ta aiko da manzanni ga bayi jin kai ne rahama ce ta ubangiji mai halka ya halka ka farko cikin duhu eh innahu huwa samiul alim Allah mai ji ne kuma masani ne game da bayi shi iya jin su yana yana sanar da su haka Allah tsara kayan shi komai cikin tsari cikin cikin hikima
رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين
kuma Allah ta ce rabbis samawati wal ardi Allah shine ubangiji na samai da kasai wa ma bainahuma dan samai domin magana ne. shine ubangijin samai da kasai da abin da ke tsakanin su duk shine ubangijin in kuntum muqinin duk wanda kini to Allah shine ubangijin wannan abun kan babu wani abun bauta in ba shi ba. la ilaha kama
لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين la ilaha illahu dan haka mai wannan ikon babu abun bauta da gaskiya sai shi yuhi uyumi shi ne mai rayawa a yi rai ko shi ke kashe ya raya ya kashe kuma ba sai da ba a duniya allah ya gwada shi mai ikon rayawa ne a kashe ya ta hanyar annabawa irin su bangaren uzair bangaren isa bangaren musa alaihissalam duk allah ya bangaren ibrahim alaihissalam duk wata wani hanyoyin allah ya gwada yadda yake raya matacce ba mutuwa abu ne an yi ba ya lahira ba a nan an yi an yi wa jama'a da yawa a ta da bayan mutuwa an yi wani mutum guda guda duk an yayi a duniya to wannan iko mai wannan ikon allah shi ne mai ikon raya waya in wani bi cewa aya ta allah ga mutane a duniya kuma ƙarshen annabawa na bani isra'il isa alaihissalam tsuntsu laka zai dauka gaban kowa laka zai dauka ya cibra cibra ya siffa tsuntsu sai sai busa ya furin ya tashi laka laka sai cibra ya siffa siffa tsuntsu ya busa a gaban kowa ya tafi furin ta kun gwanin wa yau sai wani abu wa zai ke musu cewa allah mai wannan ikon shi ne wani bishin kowa dan isa ya rayu a wani zamani wanda tsari yake da kasuwa tsari yake da kasuwa to sai Allah bashi wasu ayoyi wanda su yi ƙarfin tsayi ko kai matsayi ba san ƙarya ce ba tsayi ba ba ya huce tsayi sai Allah ya bashi abin da ya huce tsayi ko da annabi Allah bashi daidai abin da ke manzo Allah ya zo rushin labarin da alfari da kalma da magana fasaha da balaga aka bashi Qur'ani bai kuma da ida gare su magana ce kuma shi bai bai malami bai makaranta ba inda je karatu da mutum na hanyoyi ne Allah ke bi na a gane wannan manzo Allah ne Isa alaihi salam ya zo lokacin da duniya suke ji da tsari magana magani ko bokaye to diddai bokancin ka wannan makawar da ya zo duniya ma makawar ta duniya ko yanzu ka kame adda ku ba wani ba wani ba wani dabo dabo ko da adda ya yi adda ko sai shawo idan kur ko ido fara kur a gaban ka makawar da garin ya zama ya zama ya zama kuma ido hakuri ma ba an ga wani bane ba an ga wani an ga wani ko ne in ya furu shi kenan kun babu ido gaba ya shi kenan zai zama ido a gaban kowa an san wani makawar ne kuma da makawo ya kalle shi ya gino makawo kuma ido faɗi da wuri a gaban kowa to ina ina magana dabo dabo na tsagi ina magana boka ina magana likita kaga ya kalle da ku ya ƙarfi da zagare boka aisha suka ce ka wani duka mana allah ne kaji ba su zana kuma ko su gane wai su gane gidan ma'ana su fashe ka ko su abu kuma suka wuce kuma suka wuce gurin da suka wuce iyaka su ce ka wannan kurin allah ne da kai shi a je kabar mun dan gidan ku ya mutu kowa sai shakar ina yi aje ya tashi tashi tashi gidan Allah sai tashi kurin kuma kuma a zo gida shi a zo gida da shi ba yake ma a bakon sai da koma gida zai koma a rayuwar ku a cikin rayuwa duk an yi to ga wanda zai kare ya yi kare magana ko kanci tsayi ko magana likita dan likita ga ya aure ya yi shiru da dai a lokacin shigawa duk duka da ya zai auna ya sa lamu ya haka kun ya haka ya haka idan na ya kalle ka to ya doka ya kare ya kare da kashi ya kare ya kare da kashi ba da ka abu an kare duk da kare da kashi to su an mutun za ta da ka ce wannan wani abu ne wanda yake ishar Allah ya wuta aya ce ku gano abin kenan wannan abu daga Allah yake to wasu kuma maimakon su imani da girman Allah su gane abin da Allah yake kuma suka wuce gurin suka wuce suka duka ma Allah ne kurin isa kurin Allah ne don mai rusa Allah ne wasu sun wani aikin Allah ne shi ke rayawa shi ke kashewa shi ke rahu kuma alaba ba mai haka su kuma amsa kan dan su gane wannan annabin Allah ne ta wancan zamanin ya zuci dai abin da ake magana tsahi da sauransu a karatar tsahi da mushrikai shi ne kurin shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo laraba suna isa da kasuwa fawar ta balaga da fasaha iya magana tsarin magana wani haiwa duniya ce babu harshe wanda yake da fasaha balaga da larabci har a yau duk cikin duniya harshe mai funun na magana iya magana raba magana babu kamar har ayi babu kamar larabci sai Allah ya koshi a cikin su kuma shi babu inda ya shi akwai mai iya magana ba malami bai shi da malami bai je bulaguro bai ya wata ɗin kwana goma a yi a can ya koya babu inda ya je neman karatu kuma a garin babu ko har ma su ɗan garin su sun shahara mata da duk ummi su bisa makaranta ba ko rubutawa ɗan garin su a laraba ma ɗan garin maka ummi sai ya zo da littafi shi na wurin wace hamim alif lamim yasi sad har harfin da kuke magana da su ne akai qur'ani amma kuma ya gagare ku masu iya magana haka rubarce ku tun daga maganar qur'ani kamar shi ko kawo ba sura goma ake sura daya kuma sun sa jarabawa ba sa iyawa daga an gama sun tsara baiwa daya kirkun Allah ya koda manzanni da ya zama tuke na aya ce a gano wa'annan wannan manzon Allah ne ba tsari bane ba yace ke la ilaha illa hu babu abin bauta da gaskiya sai Allah yuhyi wa yumiit Allah ke rayawa ke kashewa rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin Allah shine ubangijin kuma shine na yan warko kin uwaye shine ubangijin kowa da kowa na kamata mu Allah kai mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh